بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba sha bakwai ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan june 1999 muna karatun littafin al'aqidatu tahawiyya sharhi da ta'alikin ashekul muhaddis al'allamatu salafi abu abdurrahman muhammad nasir din albani hafizahullah a inda muke karanta inda al'imamu tahawi yake bayani dangane da aqidar mu game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan jama'a ba su manta ba tun farkon littafin har zuwa gabar da malam ya fara bayanai dangane da imanin mu game da annabi sallallahu alaihi wa sallama wato tun daga gaba ta ɗaya ta littafin har gaba ta ashirin da takwas bayani yake dangane da aqidar mu game da Allah in baka manta ba a lokacin da muka gama waɗannan bayanai muka kai ƙarshen wannan gabar to sai muka ainihin ce duk abin da ya shafi aƙidar mu dangane da Allah to kaji mun gama faɗi anan a takaice insha Allahu ta'ala saboda mutane suna da aƙidoji daban-daban game da Allah wasu sun kudurce Allah ba ɗaya bane waɗannan har cikin waɗanda ke danganta kansu ga ainihin musulunci duk mun kawo misalai a kansu to sai muka zo muka fara bayani dangane da aƙidar mu game da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to a ƙa'ida shine tunda har muka yarda da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi kuma shine cikamakin annabawa daga kan shi babu wani annabi babu wani manzo to duk wani wanda ya zo ya da'awar cewa shi annabi ne shi manzo ne a bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ko da ya riya cewa ya yarda da annabi sai a ce ƙarya ike bai yarda da annabi ba abu na ɗaya kenan abu na biyu kuma za a ce ya ƙaryata annabi domin annabi ya ce shi ne ƙarshen annabawa to duk wanda ya zo ya ce shi ma annabi ne bayan annabi to yana nufin annabi muhammadu makaryaci ne kenan subhanallah jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ma'ana annabi ya ce shi ne cikamakin annaba alhali ba shi ba ne kenan to cewa ya yarda da shi wannan ba ta raba shi da kafircewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ba domin magana ce ta fatar baki wannan ya faɗa ina fatan mun gane to don haka sai muka fara ji sai malam ya fara cewa don haka duk wata da'awa ta annabta mutum ya da'awar annabta jama'a da'awar annabta yana daga cikin da'awar annabta ko ka ce kai annabi ne ko ka ce wane annabi ne ko kuma ka ce ana saukarwa da wane magana daga Allah duk wannan da'awar annabta ce ba sai lallai ka ce wane annabi bane a aikace ba sai lallai ka ce wane manzo bane a aikace in ka ce Allah yana yi wa wane wahayi yana saukan mishi da wata shari'a to shikenan kai da awar annabta akan shi kenan domin babu yiwuwar saukar da wahayi ga wani ainihin mutum kamar yadda aka sauka wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma a bayan annabi din to sai malam yace duk wanda ya da'awar annabta akan shi ko akan wani to wannan zance bata ne kuma son zuciya ne to sannan sai muka ji cewa shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya aiko shi zuwa ga dukkan halittu baki ɗaya har ma da aljanu Allah ya aiko shi da gaskiya da kuma ainihin wato haske mai haskakawa to sai muka fara bayanai dangane da ainihin wato qadiyaniya wanda shi malam da yake ta'alikin wannan littafi su ya buga misali da su al'amura dangane da qadiyaniya jama'a za ku ga cewa batar qadiyaniya ya fi batan shi'a da ɗariƙa fitowa sarari to amma menene yasa aka tsaya ake tattake wuri akan wannan matsalar tare da cewa abin asalari yake cewa batattu ne sai dan kamar yadda zaka ji nan gaba kaɗan mutane duk da cewa al'amarin yan kadiyaniya a sarari yake amma fa mutane har yanzu suna shiga cikin waɗannan aƙidojin nasu yayi da awa cewa shi annabi ne manzo ne Allah ya nemi shi wahayi kamar yadda zaka zo ka ji zamu zo zaka ji ana karanta wasu ayoyi daga cikin littafin da ya da awawai Allah ya saukan mishi duk da haka amma za ka samu mutane suna sallah suna azumi suna zakka suna aikin hajji amma kuma sun yarda cewa da gaske shi annabi ne Allah ne ya aiko shi to kaga hikimar da ta sa kenan dole ai bayani da a ce bai rudu wasu ba musamman kuma mu a ƙasar nan da ba za mu tsananta game da bayani akai ba domin bayan waɗannan bayanai za mu zo mu bayanai in Allah ya so akan wasu waɗanda suka yi da'awar annabta tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa bayan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama har kuma zuwa zamunan nan namu daga cikin waɗanda al'amarin su ya bayyana to amma za ka ga babu wanda za mu tsaya mu tattake wuri mai ta kawo tarihin shi da misalan abubuwa irin wannan kamar shi wannan ba dan komai ba sai musamman mu a nan ƙasar babu wanda aka rudu da shi ainihin kamar shi wannan ɗan ƙadiyaniya in ba haka ba a ƙasar iran akwai baha'i akwai baha'iyya akwai su babiyya dukkaninsu waɗannan su ma annabawan ƙarya ne sun ce a musu wahayi amma babu labarinsu ma galibi a nan ƙasashen namu balle su samu mabiya to kaga waɗannan al'amarinsu zai zama da sauƙi akan waɗannan 'yan ƙadiyaniya to kamar yadda na fara faɗi a karatuttukan mu na baya ba wani abu ya haɓaka al'amarin yan kadiyaniya ba su ma sai dan ƙasar ingila ce ta ɗauki nauyinsu ta ɗaure musu gindi take buga musu littattafai take gina musu masallatai take kafa musu cibiyoyi na yaɗa ainihin da'awarsu to musamman a ƙasashen da ya zama suna da matuƙar karanta na ilimin addinin musulunci kamar mafi yawancin ƙasashen afirka da ke kewaye da mu nan za ka ga cewa wannan aƙida ta samu karɓuwa to da wannan aƙida ta samu karɓuwa sai kuma ta sake haifar da wani sharri kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisi sahihi da al-Imam Abu Dawud ya ruwaito annabi yake cewa waladu zina sharru salasa dan zina to sharri ne na uku ma'ana uban masharranci uwar sharri ce sannan dan ma sharri ne amma dukkan malaman hadisi da suka yi fassara hadisin nan sama da su akwai al-Imam al-Khattabi yace yanke abin da hadisin yake nufi shine sai in dan yayo halin su in bai yo halin su ba kuwa Allah ya ce wala taziru waziratun wizra ukhra wani rai ba zai dauki laifin wani ba to anan ma'ana sharri da sharri sun hadu sun haifi sharri kasancewar wannan irin muguwar aƙida wadda ainihin mutane suka zo suna bi ta ƙadiyaniyanci cewa ainihin Ahmad Gulam Al-Qadiyani annabi ne a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama to a nan ƙasashen nan namu na Afirka in ka je wajen ƙasashen Togo wajen ƙasashen Benin da makamantansu sai ka ga ga annabawa nan birjik kuma wai a cikin addinin musulunci akwai wani babban malami a ƙasar nan yana yawon wa'azi irin haka har waɗannan ƙasashe yana shiga ya je ya haɗu da irin waɗannan annabawan ƙarya suka yi ta fafuka muƙabala daga ƙarshe ma sai aka ƙyalƙyale da dariya aka ce shi ma wannan da ya zo yana muƙabala nan bai san shi ma annabi ba ne shi kan shi ma annabi ne wai kuma yana jayayya ma wani ya zama annabi shi kan shi sai suka annabtar da shi nan take kuma za su fara neman tabarrukin shi shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu idan ba a manta ba muna kawo misalan irin karerayin shi Ahmad Gulam da ya akan da'awar ya ce shi kaza ne shi kaza ne yayi da'awa da farko da baka manta ba muka ce ya fara al'amarin shi ne a matsayin mai wa'azi wajen ainihin kokarin gwada addinin musulunci da addinin kirista da kuma sauran addinai don ya nuna muhimmancin addinin musulunci wato kamar yadda irin ahmad didat yake yin ainihin wa'azi to da haka ya fara to duk sai ya zama ya ja hankalin musulmi kenan don yanzu wanda musulmi ne a duniya misali zai ce bai san ahmad didat babu shi saboda hidima da alheri da yake wa addinin musulunci da ilimin da Allah ya bashi to shi ma wannan da ya taso sai zan ya fusgi hankalin jama'a haka sannan sai ya zo yana gwagwarmaya cewa yana son ya tabbatar da shari'ar musulunci a kasar indiya to sai ƙara samun ɗaukaka da goyon baya to daga ƙarshe kuma sai ya zo sai ya fara da'awoyi iri-iri da'awar shi ta fari da ya fara kamar yadda muka fara kawowa da farko ya fara ainihin wato da'awa akan cewa Allah ya aiko shi a matsayin mujaddidi ne mai sabunta addini kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa a kowane karni ma'anar karni a nan ba shekara ɗari ba zamani kowane zamani Allah yana tado da wani wanda yake zai sabunta addini ya zama tamkar zamani ne na annabawa da bid'o'i da shirka duk a kashe su da shari'a da sunna a raya su to sai da awa cewa shi ya zo ne Allah ya turo shi dan ya sabunta addini sannan kuma shi muhdas ne Allah yana ainihin wato magana da shi wato muhaddas ne Allah yana ainihin magana da shi yana zance yana gaggaya mishi abubuwa waɗanda ainihin yake gudanar da harkokin shi to sannan ya zo yadda a cewa shine almahadil muntazar tare da cewa za mu zo akwai dandali da za mu yi cikakken bayani game da ainihin aƙidar mu dangane da mahadi domin al'amarin mahadi ma ina son jama'a su san cewa babu fa wata mas'ala wadda take a cikin mas'alar aƙida sai da ya zama an yi saɓani a kai shi yasa cewa sabani rahama ne wannan magana kuskure ce a duk sanda aka yi sabani sai Allah ya ce wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da kuka saba ko menene to hukuncin shi yana wurin Allah in ba ku san Allah ba sai Allah ya ce zalikumullahu Allah kenan wanda ya halicce ku shine ya san menene zai warware rigingimin ku don haka duk abin da aka yi sabani a koma wurin shi abu na farko kenan to in ka san wannan to daga nan zaka gane ashe duk mas'alar da aka ce an yi sabani ta aqida ce ko ta furu'a sai ka ce to cikin sabanin menene abin da Allah ya yarda da shi menene daidai to malaman da ke kokarin gane daidai din nan su ake kira almuhaqqiquna masu kokarin tabbatar da gaskiya alhaq dan haka sai a ce musu almuhaqqiquna masu kokarin tacewa su gane to cikin zantutukan nan da aka yi meye daidai ba wai da ra'ayi ba ba da goyon baya irin na siyasa ba a'a goyon bayan gaskiya ne nasi ya ce kaza to wane ne ya dace babu nasi akan matsalar to duk da haka wane ya fi kusa da abin da ake gani shine daidai to waɗannan matsaloli hatta matsalar mahadi aƙalla a cikin musulunci akwai zantuka uku wasu da suka tashi cewa suka yi ƙarya ne ma babu mahadi gaba ɗaya duk wani hadisi ma da ya magana akan mahadi bai inganta ba sama da waɗannan akwai wani dottijan malami a sheikh ibn khaldun wani babban malami ne mutumin ƙasar tunis buzu ne ya yi musun wannan ainihin mas'ala ta mahadi kulliyan a cikin littafin shi al-muqaddima ya ce ƙarya ne mas'alar mahadi babu wani hadisi da ya inganta a nan abin da za a ce dangane da ainihin wato shi ibn khaldun sai a ce Allah ya gafarta mishi domin ya shiga ne ya yi zance a fannin da ba nashi ba ibn khaldun malami ne na tarihi ba malamin hadisi ba ne shi yasa ba fannin shi ne magana akai ba don haka ba zai zan hujja akai ba to akwai kuma waɗanda su kuma suka yi imani da mahadi sai suka sakan ma kansu ragama game da ainihin wato aƙidar mahadi kulliyan su ne ainihin 'yan shi'a sai ya zama su ba su yi ƙoƙarin tace menene ya inganta menene daidai ba a kowace ɗirkaniya da bankaura ta zo dangane da mahadi shikenan sai su amince da ita a ƙarƙashin haka su a wurin 'yan shi'a ma mahadi ɗin ya zo shine limami na goma sha biyu daga cikin limaman su guda goma sha biyu waɗanda sakamakon su ake ce musu alja'afariya isna ashariya masu limamai goma sha biyu na farkonsu suka ce shine sayyidina ali domin a cikin addinin shi'a yan shi'a ba su yadda da khalifancin manzon sayyidina abubakarin da umaru da osmanu ba shi yasa khumaini a cikin wancan littafi nashi da ne bayani ran nan kashful asrar yace tun daga sa'ad da annabi ya rasu haka musulunci ya zauna babu jagoranci sai ran da imamu ali ya zama shugaba duk waɗannan shekarun haka suka zauna shiru babu shugabanci a musulunci to shi yasa kaga akwai waɗanda suke masu insafi masu yin adalci hatta a cikin shi'a din irin su addoktorul allama Musa al-Musawi shi'a ne shi ma kuma mutumin ƙasar Iran ne a yanzu haka yana garin ainihin Tehran a yayi littafi a shi'atu wa tashih yace a shi'a da kuma gyare-gyaren irin barnar da ke ciki ya kulla duk matsalolin da ake rikici tsakanin shi'a da sauran musulmi ya kawo menene daidai daga ciki da ya zo kan wannan matsalar sai ya ce mu ba za mu ce khalifancin abubakar da umar da usman ba daidai ba ne ba za mu ce ba mu yadda da shi ba domin yin allah ne tun da allah ya ɗauka ya ba su to sun dace ne don haka mun yadda da su a matsayinsu na khalifofi kuma mun yadda da khalifanci na ainihin sayyidina ali to amma kamar su Khomeini sai basu yadda da khalifancin Abubakarin da Umar da Uthman ba don haka sai ka ji bakaken maganganu suke faɗi ainihin akan su munanan maganganu suke faɗi to sai suka ce limamin su na ƙarshe shine ainihin wato wannan mahadi din to a lokacin da mahaifin shi wai ya haife shi ya zo kamar shekara dubu ɗaya yanzu da ɗari ɗaya da wani abu fa to sai ya zama wai duniya na cike da zalunci da mugunta sai mahaifin ya ji tsoron ka a naka samu shi wannan ɗana shi shine ainihin sai ya yi rami haka ya fafake cikin ƙasa sai ya saka shi a ciki to a nan wannan ɗaya zauna har sa'ad da mahaifin nashi ya rasu wannan ina kawowa ne a yadda 'yan shi'a suka bayar da labari to bayan da ainihin uban ya rasu ana zuwa ƙofar wannan rami akwai wakilai da ke tsaye za su aika za su aika da sakonnin jama'a in jama'a na da istifsarat suna da neman ƙarin bayani sai su rubuto wakilan sai su karba su mika mishi a bakin ramin shi kuma ya miko musu da jawabi to wannan ita shi'a suke kira al-ghaibatu sughra fakuwa yar karamar fakuwa tunda ba mutuwa bace fakuwa kenan kamar mummunar kalmar da bahaushe yake sai ce ya annabi ma ya faku annabi ba fakuwa yayi ba mutuwa yayi to fakuwa yayi shi tunda ba mutuwa yayi ba to ana nan sai kuma yayi al-ghaibatul kubra babbar fakuwa daga nan ba a sake jin labarin shi ba har zuwa yau to amma 'yan shi'a kamar yadda shekul islam ibn taimiyya ya ba da labari a cikin littafin shi min hajji sunnatin nabawiya fi na kabi kalami shi'atil qadariyya a cikin mujalladin farko ibn taimiyya ya ce za ka samu 'yan shi'a sun gina saradib wato ramummuka irin waɗannan da aka kwatanta cewa shi wannan shugaba nasu yana ciki a garuruwa mabambanta kuma sun tsaya suna gadi dare da rana suna jiran fitowar shi sai ka gani a ƙasar masar sai gani a ƙasar sham sai ka samu a wuri kaza an yi wa dabbobi ado an aje su a gabar wannan rami ana jiran da zaran ya fito to sai ya hau shi yasa ibnu taymiya ya ce wasu ma masu gadin daga ciki sallah ma ba sa iya yi saboda tsoron kai ya fito sallah ta hana su tarban shi to wannan a takaicen takaitawa shine mahadi a wurin yan shi'a amma dangane da mu musulmi ahlus sunna kamar yadda na ce tare da cewa an yi saɓani hatta a cikinmu wasu sun karyata kamar irin su ibnu khaldun aka zo aka samu wasu fajirai da suka zo daga baya-baya irin su ahmad amin mai littafin fajrul islam zuhrul islam buhal islam shi ma ya gini akan wannan magana tun da dama su orientalist ne wato yahudawa ne da suka bincike game da karatun addinin musulunci suka karantar da su don su kuma su barnata addinin musulunci in ba yahuda ya zo ya takhrijin hadisi ya zamu ce ba mu yadda ba to sai su ɗibi ƴaƴan musulmi su lalata kwakwalwarsu sai su zo su suna yin aikin da yahudawan za su yi shikenan sai a ce ai ahmad ne ya fitar da wannan hadisin kuma ya ce bai inganta ba amma aka ce george bush fa sai a ce george bush din me george bush ne zai mana takhrijin hadisi to sharrin su kenan to saboda haka sai suka zo suka yi gini akan nan amma sahihiyar magana a gurin mu ahlus sunna shine mahadi gaskiya ne hadisai sahihai sun zo a cikin littafin al-musnad na al-imamu ahmad da littafin sunan abi dawuda da littafin sunan tirmizi da littafin sunan ibn maja manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ko da ya rage saura kwana ɗaya ne ai tashin alkiyama sai Allah ya turo wani mutum cikin jini na cikin zurriyata zai zo ta hanyar ainihin Fatima ta hanyar Fatima kuma ta hanyar ɗanta Al-Hasan zai zo zai samu duniya ta rikice zai gyara ta sunan shi zai dace da sunana sunan mahaifin shi kuma zai dace da sunan mahaifina don haka sunan ainihin almahadi in ya zo zai kasance muhammadu dan abdullahi ko kuma ahmadu dan abdullahi to a takaicen takaitawa kenan don haka mahadi din da ake magana to bai zo ba tukuna wannan ita ce maganar da musulmi suke ainihin a kai saɓanin waccan magana da su 'yan shi'a ainihin suka ce ya zo don haka duk sa'an da aka kirayi mahadi sai su ainihin a bubbuga goshi haka ajjalallahu farjahu Allah ya gaggauta fitowar shi wasa hala makhrajahu in kana son ganin tantagariyar shi'a je ka sham nan ne babu abin da suke a ɓoye to a lokacin da muka zo muna ba da labarin abubuwan da shi'a suke yi sai ana musu kuma mu ba ma karanta ne kawai muka yi ba mun gani ne zahiran na daga cikin addinin shi'a in ana sallah in an zo dab da za a yi sallama za a ainihin daga tafuka a buga kan cinya assalamu alaikum wa rahmatullahi din nan a to sai a fara la'anatullahi ala abi bakrin la'anatullahi ala umara la'anatullahi ala usmana sannan sai kuma a yi sallama to kaɗan kaɗan ne bitadarruj ne suke yin abubuwan akwai abubuwa da dama da mun faɗa ana musu da in sun zo suna sallah ba sa runguma hannu sai suna yin tauriya suna dabara suna cewa ai su malikiya ne malikiya ne su to tun a lokacin an je IVC wurin Islamic Vocational Courses sai muke ce to in malikiya ai ba dole abu malikiya ba tunda hadisi ya tabbata runguma hannu a saki malikiya abu hadisi mana shi ma uban malikiya gaba ɗaya maliku har ya mutu runguma hannu yake a sallah bai taɓa sakin hannun shi a sallah ba don haka in dai maliku ake bi haƙƙan to sai a runguma hannu a'a to amma shi'a suna da ka'ida ne ka'idan nan guda biyu anan ita ce in ka shiga cikin waɗanda suke ba 'yan shi'a ba to ya halatta maka ka yi ibada irin yadda suke kamar yadda muka kawo ran nan daga Khomeini Khomeini ma ya kawo cewa runguma hannu din a sallah yana daga cikin abubuwan da ke bata sallah sai dai in mutum ya yi wannan ne don kasancewar yana cikin waɗanda suke ba dangin shi ƴan shi'a ba to sai ya ainihin domin taqiyya amma in ba haka ba ko da da mantuwa yayi ko da rafkanuwa ko da gangan sallar shi ta ɓaci a bisa magana mai ƙarfi haka ya ka a cikin littafin shi tahrirul wasila mun yi bayani akan haka to ka'ida ta farko kenan ka'ida ta biyu kuma shi'a suka ce su ƴan shi'a ba sa karɓan duk wani hadisi wanda bai zo ta hanya ahlul baiti ba matukar cikin isnadin nan ba 'yan ɗakin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba ne to su wannan hadisin ba za su yi aiki da shi ba suka ce kamar hadisin da za a ce mughiratu bin shu'ba ya ruwaito ko hadisin da abu huraira ya ruwaito ko kuma samuratu dan jundub suka ce waɗannan irin hadisan su ma ba su kai darajar fuffuken sauro a wurin su ba wannan magana tana nan a cikin littafin aslu shi'a wa usuluha na ash-shaykh alu kashifil ghita ɗaya ne daga cikin malaman 'yan shi'a wanda suka hallaka ina fatan mun gane wannan da kyau idan kun gane wannan sai ku ga a to in ka bibiyi ainihin hadisan da ke magana a kan runguma hannu babu waɗannan isnadan ko da za a ce daga hanya ahalul baiti ne a ce isnadin kakaf daga hanya ahalul baiti ne to don haka yan shi'a sai su je suna sakin hannu a sallah in sun zo don su karya su samu su farauce mutane sai su ce ai saboda wai su malikiya ne to kamar yadda na kawo ran nan Khomeini kuma ai ya zagi Imamu Maliku a cikin wannan littafin nashi Kashful Asrar. Na kawo mana wannan magana a karatunmu da ya gabata cewa da Abu Hanifa da Maliku da Shafi'i da Ahmadu dan Hanbali ranar kiyama an suka je ba su da uzurin da za su ga Allah Allah bai sa su a wuta ba. Shi yasa abin da muke cewa shine mas'alar karatu jama'a ba mas'ala ce ta tsiwa ko ta rashin kunya ba. Mas'ala an aka ce ta karatu karatu ne ake zuwa a zauna gaban malami a yi dabbo a koye shi. amma rashin kunya da tsiwa ɗabi'a ce wadda kowa ya zo da ita kamar yadda ka san duk ɗan adam yana da yawo a bakin shi yana magana ko baya magana yana da yawo a bakin shi to haka duk ɗan adam zai iya yin kirki zai iya yin tsiwa to amma menene amfanin tsiwa babu to matsala in ta karatu ce ka tafi ka je ka yi karatu matsala in ta ilimi ce je ka je ka koyi ilimi mas'ala in ta sabtul maraji ce cewa reference tafi ka je ka duba wuri kaza to tafi ka je ka duba amma yaudarar da suke muku shine yan shi'a ganin irin wannan irin barnar da ke cikin littafansu to baya yiwuwa ga haƙƙinsu su sanya littafansu suna karantawa haka kamar yadda kaga yan ɗariƙa duk za su gama ainihin faɗace-faɗace akan cewa ana zagin su ana zagin su in sun tashi fa ba za su tabbatar da littafi ƙwaya ɗaya na ɗariƙa ana biya wa mutane ana karanta tun daga farko har ƙarshe ana saukewa ba kai kaga makarantar da aka sanya jawahirul ma'ani ana karanta ta tun daga farko har ƙarshe ko kuma wani littafi nasu a'a sai dai a buɗe arba'una hadis ko bulugul maram ko muktasar to wannan ai musulunci kenan ba wanda zaka karanta wannan ya ce kai ba daidai ba jama'a mun gane wannan amma da za a zo a buɗe jawahirul ma'ani ana karanta shi tun daga farko har ƙarshe tabbaci haƙiƙa duk ɗaliban makarantar kafin a sauke za su tarwatse sai dai wanda yake da motsuwa a kwakwalwar shi jama'a mun fahimci wannan da kyau to in kun gane wannan sai ku ga to ashe babu mamaki don kaga irin wannan barna tana biyo baya Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu mahadi dai gaskiya ne zai zo ainihin zai shiryar da jama'a zai yi wa'azi ya ainihin kuma mutu al'umma musulmi su yi mishi sallah su yi mishi jana'iza aka ce har ma annabi Isa in ya zo zai same shi kuma zai bi shi sallah Allah ya shiryar da mu to sa'an nan sai shi Ahmad Gulam kuma ya da'awar cewa shi ne annabi Adamu muka kawo dalilan da ya kawo akan haka cewa wai shi ne ma annabi Adamu kamar yadda zaka zo ka ji zantuttuka ne na kamar taɓuwa hankali to amma a sarari ne abin kowa ya gane sai ka ce to me yasa to ake ɓata lokaci wajen waɗannan bayanan sai a ce saboda ba ɓata lokaci ba ne domin wasu duk da wannan ɓarnar sun ruɗu haka suna bi dole ne a tashi a yi bayani don a tsaida hujja a kansu ya zama uzran aw nuzra ko dai zan an yanke hamzarinsu ko kuma zan an gargaɗe su akan haka to shine ƙarshe wadda'a annahu isa ibn maryama alaihi salamu yayi kuma da'awar cewa shine ma isa dan maryam yaqulu fi kitabi tazkirati wahyi wahyi muqaddas a cikin littafin shi wannan littafi tazkiratu wahyi muqaddas wato kamar shine matsayin alqur'ani ga al'umman musulmi ga abin da yace alhamdulillahi allazi ja'alaka almasih ibn maryama ma'ana wai Allah ya ce da shi godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya kai ne ka zama almasihu dan Maryam a shafi na 378 ya faɗi wannan magana na wannan littafi wadda'a annahu zillu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama kuma ya da'awar cewa shine inuwar annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ma'ana wai har manzon Allah ma sai ya shiga cikin inuwar shi tukuna zai fake shine kariya shine inuwar da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inuwa don manzon Allah ya samu fakewa tare da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace shine sahibu liwa'il hamd mai tuta tutar godiya tutar yabo a ranar alkiyama a filin alkiyama babu wani annabi komai darajar shi sai ya shiga ƙarƙashin wannan tutar ya fake sannan zai samu karbuwa a wurin Allah to amma kaga Ahmad Gulam ya ce wai har manzon Allah ma a ƙarƙashin tashi inuwar zai fake yaqulu fi risalatihi a uzr a cikin littafin shi mai suna uzr yace wai Allah ya ce alhamdulillahi yace alhamdulillahi allazi ja'alani muzhiral ayati وصيرني ذل سيد الكائنات وجعل اسمي كاسمه بانواع التفضيلات yace godiya ta tabbata ga Allah da Allah ya sanya ni ne mai bayyana ayoyin Allah sannan ya maida ni ni ne inuwar fiyayyen halitta sannan kuma ya sanya sunana ka sunan shi kamar sunan shi da dukkan nau'o'in darajojin ma'ana duk darajar da Allah ya baiwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma sai ya bashi fa atamma ni'mata alayya li ahmadahu sai Allah ya cika ni'imar shi gare ni don in gode mishi wa akunu lahu ahmada kuma in zama ni mai yabo ne gare shi tahta samawati a karkashin sammai wannan darabi imanan nasu kuma Allah ya haskaka imanin mutane da ni li yahmaduni dan ni su gode mini wa akunu muhammadan bainal makhluqati kuma in zama abin yabo in zama sha yabo a tsakanin halittu fa ana ahmadu dan haka ni ahmadu ne wa ana muhammad ni kuma muhammad ne kama ja a fin riwayati kamar yadda ya zo a cikin riwayoyi ma dangane da annabi cewa sunan shi muhammad sunan shi ahmad to shi ma wai ahmad haka sai ce wa utitu haqiqata smai nabiyina kuma an bani haƙiƙanin sunayen nan guda biyu na annabinmu domin yayi imani da annabi a yadda yake cewa amma kuma shi ma annabi ne kamar yadda annabi haruna da annabi musa suke kaga annabi haruna ya yadda annabi musa annabi musa ne amma shi ma annabi ne manzon allah ne to shine yace an bani hakikanin waɗannan sunaye guda biyu na annabin mu fakharul mawjudat wanda yake shine alfaharin dukkanin samammun halittu kan ikasi surati fil miraa kamar yadda ka san dai surar abu take bayyana a cikin madubi to haka muke daidai wa daida da shi duk abin da yake da shi to ina da shi kamar dai da ka san madubi in ka kalli kanka a madubi duk wani tabo in ka gani haka yake haƙiƙa ne a goshinka ko to haka in ka wai in aka gwada shi yadda yake da shi da Annabi sallallahu alaihi wasallama wai daidai wa daida ne wadda'a annahu ibrahim kuma yadda awa cewa shine Annabi ibrahim alaihi salam yaqulu ga abin da yace inni ma aka ya ibrahim wai aya ce wannan a cikin qur'anin shi wai Allah yace ni ina tare da kai ya ibrahim inni ana rabbukal a'la ni ne Ubangijinka maɗaukaki, ikhtartu limakhtartuka na zaɓe ka saboda ni na san kaɗai dalilin da yasa na zaɓe ka. Wannan ainihin aya tashi ta zo ne a cikin wannan littafin nashi a shafi na saba'in ɗari bakwai da arba'in wato a shafi na ɗari bakwai da arba'in da biyu. Wadda'a annahu Dawud kuma yadda awa cewa shi annabi Dawuda ne. Ya kulu fi tazkirati wahayi muqaddas ga abin da ya faɗi cikin wannan Qur'anin nashi yace wai Allah ya ce da shi ya Dawudu amilin nasa rifkan wa hasana ya kai Dawudu kai hudda da mutane cikin tausasawa da kyautatawa to kaji wannan kuma yazo a cikin wannan littafin na shafi na 109 summa da'a annahu khairun min nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yazo ya da'awa cewa ma shi yafi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daraja wa yaqulu yace inni fuddiltu alal alamin ni an fifita ni akan dukkan halittu baki daya qul inni ursiltu ilaikum jami'an kace ni an aiko ni ne zuwa gare ku baki daya aya ce wannan a cikin littafin shi thumma da'a annahu yatimmu smuhu wala yatimmu smallahi wala yatimmu smullahi sannan yayi da'awa cewa sunan shi zai iya cika amma sunan Allah kuwa ba zai cika ba azza wa jalla yamshi ilaihi wa yahmaduhu kuma yace ai wa yahmaduhu kuma wai Allah yana takowa da kafafuwan shi yazo wurin shi Ahmad Gulam ya gode mishi ya kulu ga abin da yace ya Ahmadu ya musmuka wala ya musmi wai Allah ya ce ya Ahmad sunanka zai cika amma sunana ba zai cika ba yansibu hadhal kalama ila Allah azza wa jalla yana danganta wannan magana ne zuwa ga Allah wa yaqulu kuma shi Ahmad Gulam sai ya ce wa hamidani min arshihi kuma Allah ya gode min tun daga saman al'arshin shi wa masha'ilayya kuma ya tako da kafashi ya zo gurina sannan ya ce yahmaduka Allahu wa yamshi ilaika Allah yana gode maka kuma yana takowa ya zo wurinka ƙarshe dama in ba ku manta ba jama'a na ce duk waɗannan bayanai da za mu gabatar na dangane da Ahmad Gulam a za ka ga saɓanin yadda muka saba gabatar da ainihin bayanai kamar yadda ka ji dinnan ma a yanzu cewa duk wasu mutane da suke da aƙida ko wani mazhabi sai mu ɗauko daga littafin su kai tsaye to amma 'yan ƙadiyaniya suna da ha'inci da maguɗi. ha'incin 'yan ƙadiyaniya da magudinsu shine duk sa'an da suka rubuta littafi suka ga ana tona asirin littafin sai su sauri sai su canza shi to don haka ƙarshe in kai ka samu littafin kamar shekaru goma da suka wuce in ka zo kai hujja da shi sai mutane su je su duba littafin wanda suke da shi sabon bugu sai su ce ba su ga wannan maganar ba kamar dai kwatankwacin yadda bible yake yau ana nan sai a canza yau sai a canza nan sai a canza nan sai ran da muka hawo kan kiristoci su ma za ku ga irin barnar su ƙarara za a zo ka ga irin yadda barnarsu take domin abin mamaki sai ka ga an haifi mutum a cikin musulunci ya taso cikin musulunci amma wai daga baya sai ya ridda sai ya shiga addinin kirista me ke cikin addinin kirista don Allah da ka gani don Allah menene ka gani a cikin addinin kirista su kansu a ruɗe suke su kansu fastocin nasu da reverend fathers din balle su mabiyan shi yasa su ma cikin addinin su bai yiwuwa a karanta bible daga farko har ƙarshe sai dai a zo a buɗo wani wuri haka wanda za a karanta wata kissa minti ɗaya sai a rufe ido minti talatin a addu'a saboda an karanto shi tun daga farko har ƙarshe za a ga ruɗani da rigingimu a ciki to sai kaga saɓanin wannan yan kadiyaniya sai bamu zo da littafin su ba sai muka ce amma akwai ƙwararrun malamai waɗanda suke amintattu ne a duniyar musulunci daga cikin su akwai ash-sheikh Ihsan Ilahi Zahir a cikin littafin shi mai suna ainihin Alqadiyaniya Dirasa wa Tahlil da kuma ainihin littafin Abul Hassan An-Nadwi shi kuma wannan littafin nashi Alqadiyani wal Qadiyaniya sai Abul A'la Al-Maududi a littafin shi Mahi Al-Qadiyaniya muka ce duk bayanan nan zamu gina su akan haka ne sai muka ce amma akwai wani babban malami wanda ya rubuta littafi Aqidatu Khatmin Nubuwa bin Nubuwatil Muhammadiyya wanda a Sheikh Ahmad Sa'ad ibnu hamdan al-ghamidi ya rubuta duk abin da ake bukata ya tattaro daga waɗannan littafai kuma ya ƙara daga wasu littattafan na shi ahmad gulab din waɗanda yake da su sai muke karantowa daga nan to duk da ya gama kawo waɗannan bayanai shi wannan malami a sheikh sa'ad a sheikh ahmad ibnu sa'ad ibnu hamdan al-ghamidi sai ya ce hadhihi hiya da'awa hadhihi hiya da'awahu al-muttariba waɗannan su ne irin ƙarerayen da shi ahmad gulam yayi waɗanda suke masu raurawa masu karo da juna تدل دلالة قوية على اختلال وحوس في قواه الأقلية وأن وأن بيانا سنا نوني نوني مي كارفي أكن شوا akwai motsuwa da kuma tabuwar kwakwalwa a cikin hankalin shi Ahmad din sai ya ce to amma wa ma'ahaza tare da haka faqad kana lahu atba'un wa ansaru yana da ainihin mabiya kuma yana da masu taimaka wannan addini nashi to jama'a wannan kaɗan daga cikin dalilan da yasa kenan aka tsaya ake bayani in ba haka ba Allah maɗaukakin sarki baya son bayyana barna jama'a bayyana barna in aka ce barna ta bayyana to ku kokarin ku kashe ta to kar a ci gaba da bada labarin ta domin bada labarin ta yana taimakawa wajen kuma hudowar ta a wani wurin to amma a nan shi yana da mabiya ne kuma waɗannan bayanan dole a tsaya a yi su saboda koda a yanzu bai da mabiya ta iya yiwuwa nan gaba wasu su je su ɗibo irin waɗannan littattafan musamman jama'a sharrin ingila fa yana da yawa duk littafin da ahmad gulam ya rubuta da larabci sai a fassara shi da yaren indiya sai a fassara shi da kuma ainihin turanci don a ga an yaɗa shi kamar littafan da ainihin mutanen turkiya suke rubutawa ne mutanen da ke bin aƙidun ɗariƙa sai kaga suna rubuta littafan da larabci sai kuma su rubuta su da turanci dalibi yana secondary sai ga ana aiko mishi sai ga yana karanta sai kaji dalibi dan secondary sai kaji yana zagin ibnu taymiya sai kaji yana zagin ibnu abdul wahhab sai kaji yana zagin ainihin ibnu al-qayyim me yasa sai ce ai ya karanta ne a wani dan karamin littafi da ya samu daga turkiya to ashe wajibi ne a tsaya ana bayanai akan haka shi yasa in ana son hada kan musulmi to duk littafin da aka san cewa bai tabbata a musulunci ba to a tabbatar da cewa an kau da shi daga cikin musulunci duk mutanen da ba su tabbata akan cewa su musulmi ba ne su dawo su tuba to shikenan in muka zo wa'azi sai ku ji ana ta yin wa'azi akan tsarki akan alwala akan sallah akan azumi amma matukar wasu suna nan suna bin shi'a suna zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu suna nan suna zagin matan annabi sallallahu alaihi wasallama wasu suna nan suna zagin yan ɗakin annabi na wasif kenan domin yan shi'a kuma suna da kishiya yadda su yan shi'a ke zagin sahabban annabi kuma akwai nasiba kuma su kuma yan ɗakin annabi suke zagi to matukar zaka zagi yan ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallama ko ka zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma kai dan ɗariƙa ka ɗauko wani abu ka fifita shi akan alqur'ani ko ka zo kai wa annabin Allah ƙarya ko kai da'awar wahayi ga shehinka ko wani shehin daban ko kuma dan kadiriya dan kadiriya yayi da'awar cewa shehin shi kaza ne to lalle za mu ci gaba da bayanai irin waɗannan har sai an tabbatar da an yi nasara nasarar nan ku tabbatar da cewa ba lalle ne ni in yi ta a zamani na ba ba lalle ne wane yi ta a zamanin shi ba amma wajibi ne haka tafiyar musulunci take ane ne ana rushe barna har zuwa sa'ad da nasara za ta samu gaba daya cewa a to ai mu abin da muke so yanzu a daina maganganu irin waɗannan don kan musulmi ya haɗu a samu gwamnatin musulunci ina tabbatar muku da cewa irin wannan tunanin ba yadda zai haifar da gwamnatin musulunci a ce wannan almauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma zukkiya babu yadda zai yiwu da mushe da kare da jaki da wanda aka yanka ragon layya ne na liman da bismillah babu yadda za a ce din naman nan daidai ne su zauna a faranti daya ba zai yiwu ba to saboda haka kusan abin da za ku ɗauka dangane da harkar da'awa in ba haka ba su yan shi'a Khomeini da ya tashi zai da'awa a ƙasar shi ya yi da'awan ne akan aƙidar shi ta shi'a in ya zo yana wa'azi har kirari yake yi cewa ina kuke ne masu bin aƙidar shi'a ja'afariya ba ku san muna son mu gwagwarmaya ba ne don mu tabbatar da abin da 'yan mazan jiyanmu suka bar mu a kai? To mu yanzu Najeriya sai zama ba aƙida ɗaya ce take yawo ba, aƙidoji ne birjik, to wace hanya ce za a bi wajen a zauna lafiya, to sai dai a kama wannan hanyar. Ita ce mai hanyar salafiyanci, ma'ana a dangantu ga salaf, annabi shi da sahabban shi menene suke a kai to sai a tsaya a nan to in aka tsaya a nan za ka ga duk wata irin aƙida da ta zo bayan annabi da sahabbai za a ce sharri ce duk wani abu da ya zo bayan annabi da sahabbai za a ce sharri ne a bashi matukar addini ne wannan abu domin me wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf dukkan alheri ya takaitu akan bin magabata sharri da bala'i da musiba sun tattaru akan bin waɗannan malaman na ƙarshe shi yasa kaga rigingimu suka yi yawa shi yasa su kansu khalafiya din masu bin aqidoji na waɗanda suka zo daga baya sai su ce a ƙashin gaskiya aqidar salaf ita tafi zaman lafiya da lumana amma kuma babu bayani mai yawa amma aqidar khalaf akwai rikici sai dai akwai dogon bayani to dogon bayani ake so ko kuwa fahimta da zaman lafiya fahimta ake so da zaman lafiya shi yasa abin da ya wadaci annabi da sahabban shi ya wadace mu kamar yadda imamu maliku ke cewa babu abin da zai gyara wannan al'umma ta yanzu da ta zo daga baya sai abin da ya gyara na farkon su menene ya gyara na farkon su shine kitabullahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa ala hadiyir rasuli sallallahu alaihi wa sallama in aya kaza ce kace kai kana fahimtar ta kaza dan haka ta shar'anta kaza sai a ce annabi ya gabace ka akan wannan fahimtar shi da Allah ya saukan mai da ayar ko kuwa wani sahabi da annabi ya karantar sai ka ce a sai a ce to ka bari wannan irin fahimtar da yan baya suka dauka kowa ya ja tinga akan tashi fahimtar ita ta kawo mana wannan rikicin da ake ciki in ba haka ba sahabbai a cikin su aya ta sauka cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah ya ce Allah da kanshi da mala'iku su ne wa annabi salati kuma muminai ku yi mishi salati ku nemi Allah ya ƙara mishi aminci sahabban nan larabawa ne waɗanda ba larabawan cikinsu ba ma sun ƙware da larabci kamar irin su bilal bilal saboda ƙwarewar shi da larabci tun a jahiliya in raƙuma suka gaji ana tafiya a cikin sahara sai a sa bilal ya rinka rera musu waƙa suna jin daɗi sai kaga suna zabura duk wanda kaga yana waƙa da wani harshe ya ƙware ne zaidu bakin fata ne saboda kwarewar shi da larabci da rubutu har manzo Allah ya dauke shi ya amince da shi yana rubuta mishi ainihin wato alqur'ani to dukkanin su suna da kwarewa akan larabci larabawan su da waɗanda ba larabawan su ba amma babu wanda ya je ya tsara Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim babu wanda ya je ya tsara Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa sai suka zo suka ce Allah ya ce mai maka salati sallama dai Allah ya koyar da mu yadda zarin mu rinka maka assalamu alayka assalamu alayka Allah ya koyar da mu amma salati fa ka koya mana me yasa ba su tsara nasu ba to kaga salafiyancin kenan kar kai aiki da wata aya ta alqur'ani sai ka dubi yaya shi annabi ya fassara ta koyi aiki da ita sai a ce to haka Allah yake nufi jama'a mun gane wannan da kyau ko to in kuwa ka ce a to ai alqur'ani ne na iya larabci inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi fi'lu amrin ne ku yi mishi salati dan haka wannan ya tsaya ya tsara Allahumma salli alaihi bi adadi ma yanzilu min al-ghaisi wa yace maka sai kaga mutum ya kuki ya kashe rayuwar shi akan me akan ainihin littafin da yake dauke da salatai wai na Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka samu babu salati ɗaya daga harshen Annabi sallallahu alaihi wasallama gashi nan da la'ilul khairati ga mutum ya zauna yana ta zufa ana wurga mai kwandala Allah ya kiyaye to saboda haka ya jama'ar musulmi sai mu fahimci wannan da kyau to shine ainihin sai malam ya ci gaba da bayani akan cewa to tun da dai kam har yana da mabiya yana da waɗanda suka tsaya suna kare shi dole a zage a jama'a bayani akan aƙidojin shi khamisan idda'uhun nubuwa war risala to sai kuma abu na ƙarshe wanda ya da'awa wanda ya fi muni shine ya fito ƙarara ya da'awar annabta da manzanci a baya da ya fara cewa shi mujaddidi ne Allah na magana da shi mutane suka ce wannan mutum ya fara da'awa annabta an ba ku manta ba har sai da ya fara kare kanshi cewa mutane suna cewa wai ni ina da'awa annabta ai ƙarya ne to wannan somu somin hauka ne shine tsidda yau ga abin da yake harin babban shine sai fara bin matakai kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ya kai ga abin da yake nufi amma da'a'uhun nubuwa war risala faqad takarrara kaseeran fi kalamihi nasaran wa shi'ran dangane da da'awar cewa shi annabi ne kuma Allah ya aiko shi da annabta da manzanci to wannan zance ne wanda ya rinka yawan maimaita shi so da yawa a cikin zancen shi ko a zube ko a waƙe ma'ana ko wajen jawabi ko kuma a rera waƙa ya rera waƙa ya nuna shi annabi ne ya kulu fi kitabil huda wa tabsira liman yara ga abin da ya faɗi a cikin littafin shi mai suna kitabul huda wa tabsira liman yara yace wai aya ce gata wa qalu lasta mursala mutane suka ce kai ba manzon Allah bane bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi sun karyata abin da ilimin su bai kai bane fa sawfa ya'lamuna da sannu za su san sakamakon karyatawar su wama kunta mutafarridan fi hadha duk aya ce fa wai ba kai kadai bane akan wannan ba kai kadai aka fara karyatawa ba bal ma atanna min rasulin babu wani manzo da yazo wa mutane illa kanu bihi yastahzi'una sai sun yi mishi izgilanci wa halum majarra ila ma tushahiduna har ma dai zuwa ga abin da kuke gani har zuwa kanka kenan wai wannan aya ce ga ta ya faɗe ta a cikin wannan littafin nashi shafi na shida wai aya ce Allah yake cewa sun ce kai ba manzo bane to wai haka dama suke karyata mutane wa yaqulu fi fi tazkirati wahyi muqaddas ga abin da ya faɗi kuma a cikin littafin tazkiratul wahyi muqaddas yace inna arsalna ahmada ila qaumihi wai aya ce fa lallai mun aiki Ahmad zuwa ga ainihin jama'a shi yadda kuka ga haka haka in muka zo lokacin da za mu magana akan shi a sai mun zo da littafin alkafi na kulaini ku ga ayoyi kiri-kiri waɗanda su ma suka ce suna nan a cikin alkur'ani amma wai sayyidina usman ya sa ya share su to shi yasa har Khomeini yadda awar annabta wa yadda awar ainihin wato annabtar da sayyidatuna Fatima kenan yadda a cewa bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallama sai da aka sha kwana hamsin da bakwai ane wa ainihin sayyidatuna fatima wahayi bayan annabi kenan kaga ta zama annabiya kenan to duk abubuwa ne ba sa gaya muku ne shi yasa muke cewa ku yan shi'a da kuke jahilai ne ku dan rinka zuwa ko dan gefe gefe dan duhu duhu kuna dan makalewa in kuka fahimce mu lasifika na kai muku sako za ku shigo ciki kuma yan dariƙa haka ko shehunka ya ce yawan gudunka yawan ladanka yawan gudun ka yawan ladanka to ka, ka makale muna karatutuka lokacin nan a can anguwanninmu muna karatun sahihul bukhari 1990-1992 sai shehunan ɗariƙa suna cewa a daina saurare a daina saurare to me ya faru sai Allah ya wani gam da katar ka san Allah ya soka da alheri sai ya sa maka basira wani ɗan ɗariƙa da ya gane to inda muke tsayawa shehu yana aikowa ana dubawa a je a kai karanmu da safe ta mana faɗa sai ya samu bulo na siminti sai aje a ban ɗakin shi da an fara karatun bukhari sai ya ɗauki buta sai ya tafi ban ɗaki shi kam kashi sai an gama karatu in ya gama jin karatu tsaf shi kenan da imanin shi ya ɗimi daga ban ɗaki kenan sai ya fito wa shehi ta waye to ku bari tun da dai ba a haɗu a kan ƙin gaskiya ba ku bari a bayyana haka ka'idar rayuwa take abu talibin da annabi ya taso yana wa'azi sai ya ce ka je a yi musu wa'azi sai ta sa shi gaba a yi musu wa'azi tun da dai dukkanmu ba a haɗu akan ba a so ba in mu ba mu son wa'azi to wasu na so to da an haɗu akan duk ba a so sai a daina amma tun da wasu na so wasu ba sa so to dimokuraɗiyya kenan sai a yi dimokuraɗiyya kenan to ku bari a faɗa wa mutane ku daina korarsu ku kuma an kore ku ku rinka zuwa akwai dan lunguna inda yake da duhu babu security light sai ka dan shiga kana dan ji kaɗan kaɗan in imanin ka ya dimi sai ka fito sarari wallahi sai ku yi mubaraza da shehi ka ce na ji gaskiya babu yadda zan ci gaba da bin ka mai haɗan da kai in an je kabari ba za ka saka kafarka a gama mini tambaya ba sannan ka ja- janyo ta ana gamawa shi zai kaɗa carbin shi shine a gaba jama'a mun fahimci wannan da kyau eh to lallai ne lallai ne in aka ce ana hadisin manzon Allah ana karanta alqur'ani ka zo kana saurare saboda imanin ka ya haske kar ka sake a ce maka wai kaka je ka saurari suwa ne a duk inda ake je kaka saurara daga haka ake ake iya gane menene abin da yake daidai insha Allah Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to sannan ya qulu fi tazkirati wahyi al-muqaddas yace wai Allah ya ce inna arsalna ahmada ila qaumihi lalle mun aika ahmad zuwa ga dangin shi jama'ar shi fa a'radu sai suka bijire wa qalu kazzabun ashir suka ce makaryaci ne masharranci ne to wannan ainihin wato ya faɗi a cikin wannan littafi shafi na 403 wa yaqulu kuma yana cewa huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa tahzibil akhlaq wai aya ce ita ma Allah shine wanda ya aiko manzon shi da shari'a da addinin gaskiya da kuma tsarkake ainihin zukata to haka dai ga zantuttuka nan da dama jama'a waɗanda yake yi wanda yake da'awa ta annabta da manzanci to ƙarshe sai mala yace sadisan namaziju min wahayhil maz'um ga misalai daga cikin wahayin shi wanda yake riyawa tare da cewa a can baya kaji kaɗan daga ciki to mala yace salaka gulamu ahmad fi tajmi'i wahyihi al-maz'um tariqan ajiban fa huwa ya'madu ila al-qur'an al-karim wa yahtallu minhu kalimatin aw ayatin thumma yughayyiru fiha shay'an yasiran wa yudkhilu wa yudkhilu 'alayha kalimatin ukhra wato shi ahmad gulam irin yadda yake wajen tattara nashi wahayin tunda ƙarya ne ba mala'ika ke zuwa wurin shi ba wato wata hanya yake bi mai ban mamaki sai tinkari wata aya ta alkur'ani sai fusgi wasu kalmomi ko wasu ayoyi daga ciki sai canza kaɗan daga ciki sai shigar da nashi kalmomin sun mai yushiru biha ila nafsi sai danganta ga kanshi in ka duba haka zaka ga uslubin ayoyi ne na alkur'ani waqad ata bima yadhaku sakla yana zuwa da ayoyi waɗanda yake in dai kai sakarai ne za su baka dariya min zalika الخلط الأجيب وهذه نماذج منها yace saboda irin yadda yake cuɗanya abubuwa waɗanda suke wato masu ban mamaki yace ga misali daga ciki ya kulu yace a cikin wai wannan qur'anin nashi wai Allah yace watlu alaihim ma uhiya ilayka min rabbika ka karanta musu abin da aka yi maka wahayi daga ubangijinka ashabus sifa bayani gaba da ashabus suffa ashabus suffa haka ce as-suffa rumfa to a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai aka ware wani wuri sai aka dan yi rumfa akwai talakawa nan suke kwana in dare yayi aka yi sallar isha sai su fito su tsaya kofar masallaci sai annabi ya ce don Allah wanda yake da abincin mutum daya a gidan shi to ya ja ɗaya daga cikin su ya je su ci su biyu wanda yake da abincin ka ba sai to ahlus suffa kenan sayyidina Abu Hurairah shi ma a wurin yake a lokacin a farkon rayuwa to shine wai sai yake cewa game da labarin ahlus suffa ka karanta wahayin da Allah ya maka wa ma adraka ma ashabus suffa ko ka san su wane ne ashabus suffa kuwa tara a ayunahum tafidu min ad-dam zaka ga idanuwansu suna kwararar da hawaye yusalluna alayka rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani sai su rinka maka salati suna cewa kuma ya ubangijin mu mu dai ainihin mun ji wani mai kira zuwa ga imani wada'iyan ila Allah wa sirajan munira kuma mai kira zuwa ga Allah kuma fitila babba mai haske to kun ji wannan abin da ya faɗi kenan a shafi na 625 a cikin littafin shi mai suna ainihin tazkiratu wahayil muqaddas din wa yaqulu kuma yace ya adamu kun anta wa zawjukal jannata wa ya maryamu kun anti wa zawjikil janna wa ya ahmadu kun anta wa zawjukal janna to kaji wa ya adamu ya kai adamu kai da matarka ku zauna aljanna wa ya maryamu to kaga sai gwaranci ya shiga madadin ya ce ya maryamu kuni ya ke maryamu ki zauni aljanna ke da mijinki to maryamu na da miji ne ba ta da miji ka gani to kuma larabcin ma madadin ya ce ki zauni sai ya ce ya maryamu ka zauni aljanna ma'ana kaga bobawa kenan bagwari kenan ko bitsamu kenan ko danke Allah ya kiyaye ya ahmad sai kuma ya ce ya ahmad uskun anta wa zawjuka aljanna kai da matarka ku zauna aljanna sannan ya ci gaba da cewa innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi radda alaihim rajulun min faris lalle mutanen da suka kafirce wa Allah suka toshe hanyoyin Allah to sai Allah ya tunkudo musu wani mutum daga Farisa shakarallahu sa'ayahu wanda Allah yake yaban aikin shi am yaquluna nahnu jami'un muntasir ko kuwa suna cewa ne dukkan su za su yi taron dangi akan su taimaki addinin su sayuhu jamul sayuhu zamul jam'u to za a rugurguza taron su wayu walluna dubur su ruga da gudu su bada baya innaka al-yawma ladaina makinun amin a yau kai ainihin wato mai iko ne kuma amintacce a wurin mu to kaji misalin irin ayoyi na alqur'ani kenan waɗanda yake ɗiba sai ya rakkaba su sai ya mayar ya zama nashi alqur'ani to haka hadisai ma to haka za mu zo da misalin shi ma wani makaryaci musailamatul kazzab a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ma ya da'awar cewa annabi ne shi har ya rubuta wasiƙa za mu zo da tarihin shi kaɗan shi ma insha Allah cewa Allah yana magana da shi ya nemi shi wahayi to sai wani ba ma guje ya haɗu da shi ɗan uwan shi ne balarabe ya ce to sai suka rinka zolaya shi tunda sun tabbatar da annabi ne da gaske ko da sun kafirce mishi amma wannan kam sun tabbatar makaryaci ne dan uwansu to in suka haɗu da shi sai su rinka zolaye shi musalamatu yau kuma me aka yi maka wahayi sai dan zolaye shi yace don dai Muhammadu dai an saukar mishi da wata sura mai daɗin karatu da saurare ita ce wal asri innal insana lafi khusr sai karanta mishi ita tunda idan qur'ani ya sauka yana cikin ka'idar da tsarin da annabi yake bi har mushrikai sai ya tara su yana karanta musu shine har da wan najmi ta sauka annabi ya tara su ana karanta musu da aka zo daidai karshen ta inda sujuda take annabi ya fadi ya sujuda duk mushrikan nan ma sai da suka yi sujuda saboda dadin karatu sai wani mushriki kwaya ɗaya sai ya ɗauki tsingaro dutse sai ya sa a goshin shi ya ce ni kam wannan ya isar mun ba zan yi sujuda ba ibnu abbas ya ce sai da ya ga an kashe shi cikin wulakanci lokacin da aka je yakin badar To saboda haka waɗannan mushrikai in an karanta sai zan sun rike wasu ayoyi ko sun haddace wasu surori to shine sai karanto wannan wal asri da ya karanta sai ce to kai kuma musailamatu wannan wahayin akai maka shi ma sai ya karanta ya yarbo ya yarbo ya karanta wata aya haka za wata sura shi ma ya tsara ya kira sunan wata dabba haka ya tsara abubuwa sai shi wannan ba maguje yake ce mishi musailamatu kada mu bata juna lokaci da ni da kai dukkan mu mun san cewa kai makaryaci ne ni na san kai makaryaci ne kai ka san ni na san kai makaryaci ne kai ka san kai ka san kai makaryaci ne me za mu bata lokaci kuma sai wuce ba shi wuri musailamatul kazzab kenan shine ya rubuta wasiƙa zuwa ga annabi cewa bayan haka ka sani ƙasa rabi ta wa rabi taka sai manzo Allah ya rubuta mishi cewa a'a innal arda lillahi ƙasa ta Allah ce yarithuha man yasha yana gadar da ita ga wanda ainihin ya so yurisu haman ya sha yana gadar da ita ga wanda ya so Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to waɗannan a takaicen takaitawa su ne misalai na irin wahayoyin shi sabi'an sai kuma aqaidul qadiyaniya fillahi irin aqidojin da qadiyaniya suke da su game da Allah innal qadiyaniya sifu Allah azza wa jalla bi awsafin la taliqu bihi subhanahu wa ta'ala min al jahli wal akli was sawmi wat tawqi'i ala al awraqi wat tawallud إلى غير ذلك مما يتنزه عنه الله سبحانه وتعالى فيزعم أن الله قال له shi wannan Ahmad Gulam yana siffanta Allah da siffofin da basu dace da Allah ba daga ciki yana siffanta Allah da jahilci cewa Allah bai san da wasu cikin halittun shi ba kuma yana siffanta Allah da ci da sha da ainihin wato azumi da kuma signing a jikin takaddu signing mutum ya signing a jikin takarda ya sa hannu sannan da haihuwa yana siffanta Allah da cewa Allah na haihuwa na daga cikin abin da yake cewa yace wai Allah ya ce da shi ya nabiyallahi kuntu la a'rifuka ya annabin Allah da can ban san da kai ba daga baya ne na san da kai fa huwa huna lam yakun ya'rifu al-qadiyani to kaga anan wai yana nuna ainihin Allah bai san shi Ahmad Gulam ba kenan sai daga baya ne tukuna to wa qala lahu kadhalika kuma wai shi Ahmad Gulam yace Allah ya ce da shi inni ma'ar rasuli aqumu oftiru wa asumu ni ina tare da manzon Allah Ahmad Gulam ina miƙewa in yi ibadar dare tare da shi kuma nakan ci abinci tare da shi kuma nakan yi azumi tare da shi to kaga duk irin waɗannan abubuwa ne na shirka to haka dangane da sa hannu ma a jikin takarda duk sai da ya kawo haka cewa ainihin akwai lokacin da bukata ta taba kamawa yana son Allah ya sa mishi hannu a wata takarda ya tafi yana ta roƙon arziki da shi da wani almajiri nashi mai suna Abdullahi to wai sai ya matsa ya matsa wa Allah game da sa hannu kamar yadda zaka je a matsa a kisa maka hannu ka matsa da ya matsa shikenan sai aka watso aka watso tawadar duk sai ta zo ta babbata jikin takaddar har ma da rigar shi har jikin muridin nashi kuma ya kafa shaida da cewa duk mutanen da ke kusa ma lokacin sai da suka ga jar tawada inda duk ta ta babbata ainihin rigunan su wato wai Allah ya fushi kenan saboda ya matsa mai ya sa hannu to kaga irin waɗannan abubuwa a ce me irin wannan kuma za a bi shi jama'a to amma me yake faruwa da farko zai fito ya gaya maka cewa wannan aƙida shi ce sannan masu wa'azi akan kira zuwa ga wannan da'awar za su fito ne su ainihin wato ce maka wannan ainihin wato ita ce aƙidar su ba za su fito su faɗi haka ba ina fatan jama'a sun gane to za su bi ne abubuwan da yake kowa ya sani yana sha'awa da farko ya zo ya fara wa'azi na comparative religion gwama addinai guda biyu addinin musulunci da kiristanci yana kokarin nuna wa duniya cewa addinin kiristanci gazajjen addini ne addinin musulunci shine addini yana kawo dalilai duk musulmi sai kaga sun tafi gare shi sannan ya zo yadda a cewa yana neman shari'a duk musulmi sai suka taho gare shi to daga baya ne sai ya zo ya fara yin waɗannan abubuwan to kowa dai ya ga irin sakamakon mugun aikin da ya ƙarshe gare shi ko ya mutu kashi na fita ta bakin shi akan shadda sannan kalmar shi ta shahada ita ce ciwon kwalara ya same shi to duk waɗannan abubuwan abin da ake cewa kai da zaka je ka yi bid'a ko kai da zaka je ka ɗauko wata aƙida ka kawo wa mutanenka saboda an biya ka kuɗi ko kana son a ji sunanka ko kana son mukami ka tabbatar da cewa Allah yana sane da duk abin da kake yi Allah ya ce bala wa rusuluna ladaihim yaktubuna duk abin da kake ana nan ana rubutawa kuma ka ji tsoron su'ul khatima mummunar cikawa yanzu wace irin mummunar cikawa ta wuce mutum ya mutu kashi na fita ta bakin shi kuma ku dubi abin da ya faru mubahala ce suka yi da wannan babban malami sana'ullahi to sannan kai kuma ahlus sunna ka sani da cewa ko ka rike aqida ta gari to fa sai kuma ka tarbiyantu da ɗabi'u na gari in ba haka ba za ka iya yaudaran mutane amma fa ba ka iya yaudarar Allah za ka iya nuna mutane kai bawan Allah ne ga ɗagaggen wando ga gemu ga Allah a bakinka ga sunna ga komai amma kana fakewa kana wani laifi shi Allah ya sani ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur ido wannan mai ha'inci ya kalli abin da ba a yadda ya kalla ba yayi harara yayi nan yayi nan Allah yana sane da shi abin da ke cikin kiraza Allah ya sani don haka duk abin da kake karka ga cewa kana bin sunna bin sunna bai baka damar ka je kai masha'ar da kake so ba ya kamata mutane su san wannan ina fatan jama'a an gane wannan da kyau kaga anan shi sana'ullahi da yake ya san ya shirya ya san irin mazan jiya ne sai ya fito ya yadda da wannan mubahala wannan muƙabala yanzu kai tsakaninka da Allah ka gwada ka ga da za ta turke maka da kai da wani ɗan shi'a ko wani ɗan ɗariƙa ko wani kirista ko wani ɗan bid'a a buga muƙabala ya ji zafin kaye ya ce ka yadda in yi addu'ar ni da kai Allah ya kashe makaryaci a cikin zamanin ɗaya in ka san baka shirya ba sai ka ce a to tun da dai na ka da kai mai rage kuma kowa kama hanyar shi mana baka da gaskiya amma sana'ullahi da yake sana'ullahi din ne ya san ya shirya sai ya yadda aka yi wannan mubahala ya zo gashi sai da ya shekara arba'in bayan ahmad gulam ya mutu kuma ya zo ya mutu lafiya shi kalau to haka ake so jama'a addinin musulunci kenan a yi tarbiyyar ka game da aƙida game da ainihin sulukinka ya zama baka tsoron kowa sai Allah sahabbai da aka ce musu innan nasa qad jama'u lakum mutane sun muku taron dangi za su yaƙe ku kudu ku gudu fakhshawhum ku gudu ku ji tsoro fazadahum imana wannan magana ma sai ta ƙara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil suka ce ai Allah ya ishe mu kuma madalla da Allah ya zan shine wakilin mu me ya faru fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasuhum su sai suka koma cikin falalla Allah sun samu ganima da ɗaukaka akan kafirai kuma babu wani masifa da ta same su wallahi jama'a haka ake so kowa ya zan ya shirya amma ya zama ga ka da bin sunna ga ka kuma da barna ta gefe guda dama manzon Allah ya ce babu wanda na fiki babu wanda Allah ya fiki daga cikin bayan Allah wanda zai zo wa mutane da sura ta gaskiya da addini amma a fake kuma ya fi kowa sabon Allah Abu Dauda ya ruwaito wannan hadisi Allah ya kiyaye tasi'an mas'ala ta ƙarshe da zamu karanta dangane da Ahmad Gulamu musamman shine ilgha'uhu lil jihad watsar da jihadi tun da ƙasar ingila ce ta ɗauke shi haya to shi kenan sai ya zama babban abu wanda yake jagorancin da awashi shine babu jihadi in Allah so karatu na gaba zuwa gobe da izinin Allah za mu zo da wani daga cikin littattafan mutanen shi wani mutumin Ghana da ya rubuta littafi zaka ga irin ta'awilin da yawa jihadi to har in ba mu manta ba a can baya malam Muhammad Nasir Din Albani na ba mu labarin inda Ahmad Gulam yake cewa haramun ne musulmi su yaki ƙasar Ingila jama'a mun gane babu jihadi to ƙasar ingila ɗin nan da ita da makamantanta su ne suka sa malaman bid'a suka kaga musu wannan hadisi cewa raja'ana min al-jihadil asghar ila al-jihadil akbar jihadin nafsi mun dawo daga karamin jihadi yanzu zamu tafi babban jihadi shine wai babu jihadi na takobi da takobi sai dai jihadi ka tsaya kai ta zikiri kai ta wurdi har mutuwa ta same ka jihadin kanka kawai zaka yi to ingila ce da makamantansu don me don an tashi jihadi yanzu babu kasar da ta dace a yaka irin ingila da amerika da makamantansu Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu za mu saurara anan insha Allah sai kuma gobe da izinin Allah fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha